abin da ya shafi aljam'u bain alqira'at tunda muna zancen khilaf ne na kan sassabawa tsakanin kira'o'i shi ya kamu kan wannan magana an gane ko sai malamai suka ce yushtaratu alawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa barkanmu da sake haɗuwa domin gabatar da karatu a cikin wani fanni daga cikin fannoni masu muhimmanci kwarai da gaske waɗanda suke da alaƙa da littafin Allah alƙur'ani mai girma wannan fanni shine fanni na ilmul qira'at fanni ne wanda za ka iske yana da sarƙaƙiya kwarai da gaske kuma yana da muhimmanci musamman ga mai karatu alkur'ani da kuma mai tafsirin alkur'ani mai girma da haka muke son za a yi karatu kan wannan fanni tare da wani bangare daga cikin shirin bangare ne mai yawa ko in ce bangarorinsa suna da yawa fannin da muke so mu ɗauka shine fannin taujihi na ƙira'atul qur'an an gane ko taujihi na ƙira'o'in alkur'ani za mu zo mai bayanin me ake nufi da kira'o'i na alkur'ani mai girma sannan kuma za mu zo mu ga adadin su kira'o'in na alkur'ani mai girma waɗanda suke mutawatirai da suka inganta an gane ko sannan kuma mu zo kan ƙa'idoji da ake bi wajen taujihin kira'o'in alkur'ani da fannoni da ake amfani da su kenan ana iya sami shi suna wato taujihul qira'at alqur'aniyya bil ulum al-lughawiyya wal ulum ash-shar'iyya ta'silan wa tatbiqan ko kuma wato at-tawjih al-qur'ani wal lughawi wal balaghi والشرع كو الفقه للقراءات القرآنية كوكما القراءات وأثرها في العلوم اللغوية والشرعية wannan shine sunan da wanda an ka ɗauka ta rayuwa zai dace insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya kafin mu shiga cikin wannan karatu ga dangadan za mu faɗi littafan da za mu yi aiki da su an gane ko tana yawa wani littafi mu yi aiki da shi aiki mai yawa wani kuma tana yi wa aikin da za mu yi da shi ya zama bai da yawa kenan za mu yi mukaddima sannan mu shiga cikin karatu littafi na farko dirasatun fi usulit tafsir na profesa kabir yunus muhammad kabir yunus wanda yake mutumin kano ne amma ina ganin jami'ar jagawa ke karantarwa a yanzu in ba ya dina ba da ya yi ritaya littafi na biyu ashamil في القراءات الأئمة الأشر الكوامل من طريق الشاطبية والضرة لأستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخنا أموم المقارئ المصرية داني كوشيني واتو مالمي كوبا بنشيهي نا makaranta na ƙasar misra gaba ɗaya an gane ko littafi na uku kuma al-muyassar fil qira'atil arba'i ashar wanga littafi ne na muhammad bin fahad kharuf wanda kuma yi muraja'a wannan littafi shine muhammad kurayyim rajih an gane ko wato sheikhul qurra bi dimashq shine shugaba na makaranta na dimashq babban birni na kasar suriya ma'ana ya tattaro kira'o'i guda goma da suka inganta da kuma hudu waɗanda ba su inganta ba kuma suka shahara don ba hudu ɗin ɗaya ne bane a akwai littafi na uku za mu yi aiki da littafin taujihul qira'atil ashir بالقرآن الكريم من خلال كتب التوجيه تأصيلا وجمعا نا الفريق البحثي وتجمع تما لما يدتي بنشكي na kursiyu ishrafi wanda ya ishrafi akan wannan aiki shine ustaz ustazul kursi ɗaya daga cikin malaman da suke zamani a wannan kujera ko kuma ustazul kursi babban profesa domin kamar shi ustazul kursi wata wani matsayi ne wanda ya wuce profesa to ban san wanda suke nufi shin ustazu ne a wannan kursi din ko ko wancan mustalah ne suke amfani da shi sunansa ustazul doktor ahmad bin ali bin abdullah as-sudais sudais sunan wata kamar family ce wanda ɗaya daga cikin 'yan wannan family yana ba da sallah a masallacin makka wanda limami ne ya shahara a duniya abdulrahman sudais littafi na gaba za mu yi amfani da littafin ashatubiya ta imamu shatubi za mu ɗebo wani abu daga ciki littafi na gaba sai addurra mai ji shi mai saurari duka shi lissafa maka ne littafi na gaba akwai addurral mudi'a ta ibn aljazri an gane ko ya kawo kira'o'i guda uku shatubiya ta kawo bakwai shi kuma sai kawo uku waɗanda za su cika waɗannan guda bakwai ne littafi na gaba za mu yi aiki da littafin qala'idul fikr fi tawjuhil qira'at al-ashr an gane ko wanda littafi ne muqarrar an yi shi ne a marhalatu takhassus in mutum ya kai inda zai yin takhassusi akan ilmul qira'at an gani ko ina ganin mutum biyu suka yi shi akwai Qasim Ahmad Addajwa da Muhammad Sadiq Qamhawi an gani ko shi wanga Qasim Ahmad Addajwa mai karantarwa ne a ma'ahadul qira'at na Azhar shi kuma Muhammad Sadiq Qamhawi ina ganin shine المفتش بالمعاهد الأزهرية وعضو لجنة مراجعة المصاحف يعني أنت مفتش kuma matsayin malami ne mai bincike ya an ce bincike ba wai binciken littattafai ba a binciken kamar sur abin da kici ma surveyan kamar matsayin surveyan ko kuma konsaye na ma'ahad na azhar kuma yana daga cikin waɗanda suke kula da muraja'atul masahif ma'ana a yi revision ta alkur'ani kafin a buga shi a tabbatar da cewa babu kuskure kafin yadu a duniya littafi na gaba wanda za mu amfani da shi duk da yake ba littafi ba ne majalla ce ina gani a kasar saudiya ake buga ta ana kiranta majallatu ta dabburin an gane ko to wannan majalla ta tadabburin alkur'ani mai girma wanda a cikin adadinta adadi na tara al'adadu tasi a shekara ta biyar da fara kinan bugata an gane ko akwai wani malami da ya bahafi akan istikhrajul qawaid albalaghiyya a fiddo ko a fitar da ƙa'idodi na balaga min alqira'at alqur'aniyya daga ƙira'o'i na alqur'ani dirasatun tatbiqiyya kenan dirasa ce wadda za a tabbaka ta a aikace ina ganin malamin da ya wannan bincike doktor ina ganin falal bin ahmad bin ali bin muhammad an gani ko yawwa to akwai kuma wasu littafai da suke da alaka da wannan karatu kamar irin su tayyibatun nashr ta ibn al-jazri da kuma an-nashr fil qira'at al-ashr ina fata an fahimce ni akwai kuma mu'jamul qira'at alqur'aniyya na Dr. Abdul Latif Al-Khatib wanda mujalladi 11 ne ina fata ana fahimta ta to dan haka akwai kuma al-mufassal fil qira'at al-14 na shi wannan ustad Dr. Ahmad Isa Al-Ma'sarawi qira'o'i guda 14 goma da sun ka inganta da hudu da su inganta ba المفصل شيء الناشي وانغا الميسر با ناشي بني الميسر شيء محمد فهد خروف sannan kuma akwai wani littafi الشامل في القراءات الأئمة العشر الكوامل عن طريق وتطيبة النشر با عن طريق الشاطبية والدرة شوادينا أستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي mun ba da wannan littattafai ne su wakansu waɗannan littattafan ba wai masu su sun rubuta su bane haka kai tsaye za ka iske su ma akwai littattafan da suka yi amfani da su ko ba haka ba kenan in ka dibi masadirkinsu da marajikinsu nan za ka ƙara samun littattafai masu yawa a cikin wato wannan fanni to don haka saboda ilimi yana buƙatar ɗalibin ilimi ya san hanya ya san littattafan da suke magana kan fanni da manya-manyan malaman da suka yi bayani kan fanni wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske Allah ya taimake mu Allah kuma shi muna jagoranci yanzu abinda za mu fara da shi shine shi in an ka ce qira'a irin ta Qur'ani domin qira'a daga qara'a ya qara'u qira'atan ne ya karanta muna gane ko to ita qira'a asilinta da larabci aljam'u abinda ya haɗu an gane ko shi yasa aka kira Qur'ani Qur'ani وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا duk da yake malamai sun yi sabani shin shi Qur'ani mushtaqun ne ko murtajal Imam Shafi'i ya ce ba daga wani abu aka ciro shi ba amma jamhurin malamai sun saba mishi akan wannan sun tafi cewa daga qira'a an ka ciro shi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana to sai malamai suke cewa shi Qur'an masdar ne masdar kuma shin bi ma'anar fa'il ne ko bi ma'anar maf'ul waɗansu malamai suka ce bi ma'anar maf'ul ne kenan utliqa al-masdar wa urida bihi ismul maf'ul kenan maqru ake nufi wanda ake karatu domin shi qur'ani karanta shi ake ba shi ke karatu da kai an gane ko wasu sun ce a'a maqru'un ne amma ba wai zancen karatu bane bi ma'anar jam'u tunda kalima ta qira'atan nufin al-jam'u hadawa kenan alkur'ani maqru'un fihi alhuruf an tattaro harfa a cikinsa domin harafi da harafi an za a hada wasu kace a'a maqru'un fihi almaani an tattaro ma'anoni wasu kace a'a maqru'un fihi alahkam an tattaro hukunce hukunci ko maqru'un fihi alkalimat an tattaro kalimomi kaji ma'anoni daban-daban wasu kace a'a shi alkur'ani masdar ne بمعنى الفاعل ما أيكتاوا كنن ننقارئ بمعنى الجامع شي قرآني جمع الحروف أو جمع الكلمات كو أو جمع الجمل كو جمع المعاني كو جمع الأحكام فهو الجامع لها كنن شي لتتروتا to duk inda ka je ka kawo dai babu wata matsala almuhimmu dai ko ka ce bi ma'an alfa'il ko bi ma'an almaf'ul kuma duk dai qur'ani ya tattaro waɗannan kidan babu sabani kamar ikhtilafu tanawwu ne ba wata matsala bace mun gane wannan da an ka ce kira'a da larabci ne tana nufin karatu wanda wani lokacin suna nufin kamar karatu duk abin da za a karanta ba dole ba sai alkur'ani in ba mustalah na ilmin qira'ata an ka zo ba in an ce qira'a ta shafi karatun komai ma kuma ita ce kalima ta farko da ta sabka a cikin alkur'ani iqra bismi rabbikal ladhi khalaq shi yasa malamai suke cewa dan a nuna al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba al'ummar jahilci bace kalima ta farko da ta sauka cikin Qur'ani shine iqra ay karatu to daga idan muka gadi jahilci balantana wani zai ce mun jahilci balantana turan da suke cewa mu jahilai ne su mu san alqur'ani kuma suna ce mun jahilai kenan ma'ana dan ba mu iya yaran su ba mu bi tsarin rayuwar su ba mu karanta ilmomin su suke ce mun jahilai an gane ko alhali wanda bai san Allah ba ai shine jahili cikakken jahili sannan kuma musulmi suka karantar da su a ƙasar Spain daula ta musulunci wadda ta yi shekara 857 a Spain tana mulki to kiran kaga babu zancen jahilci ilimin musulmi ne suka sace da suka yi dawowa suka suna yakar musulmi da shi suna cewa boko haram boko haram kada ƴaƴan musulmi su yi karatu su ta ɗaukar makamai suna kashe iyayensu da al'umma su kaga sun tura sai su ci gaba sun huta wannan makida ce kuma Allah ya san da abin da suke aikatawa kuma zai sa kanka musu mun gane wannan ko shine da faransun suke cewa alqira'a lecture za ga littafai na zamani da ake yi na yaren larabci da koyar larabci sai a samu su alqira'a akwai alkira'a wal mahfuzat akwai almutala'a duk da littafai ne na koyon larabci musamman larabcin zamani muna ganewa ko ko at-ta'bir wani lokaci zaka ansa at-ta'bir lecture ake kiran shi lecture akwai wani littafi da wani malami yayi alqira'atul musmira karatu wanda zai bada abin nan to littafin kutayyib ne daga saudiya da da zama littafin ya bace na riman shi ban ganshi ba littafi ne wanda yake karamin irin littafin da ake na karatu bai da kusafahohi masu yawa amma fa'idar da ke cikin shi ta kai ta fa'ida littafi ɗari ko dubu ma ya ɓace na yi ta neman shi ban same shi ba na buga ma a intanet in gani ko ina samu wani littafi amma ban samu ba saboda ba littafai ne na sayarwa ba sai dai na samu wasu littafai masu irin wannan suna amma ba ɗaya bane sun fi shi girma amma fa'idar ba guda bace tana yiwa wata rana ko Allah ya sa in dace da littafin in ganshi ko kuma tana yiwa Allah ya sa wata rana in dace da littafin ta wata hanya littafin yana da kyau don saboda karatu yana bukatar ka san yadda ake karatu fishe de lecture yadda turawa suke yi inda in za ka karatu ba ka sawa alama kun gaisu in suna karatu za ku ga akwai yanzu musamman a zamanin nan akwai biyu irin wanda manya-manyan biyun nan mai rubutu ja da tsanwa da abin da ya kama da haka saboda ka nuna wannan wurin yana da muhimmanci ko kuma ka yi amfani da pencil crayon kenan kalmar rasas duk wata kalma mai muhimmanci sai ka shafi mai muhimmanci sai ka koma farkon littafi shafi kaza matsala kaza tana can kuma duk inda akwai wata jumla mai muhimmanci ko kalmar da kake bukatar wani abu kanta ko baka gane ta ba kenan sai ka samu ta alama wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske mun gane ko domin kana karatu baka sa alama kana zubar da karatun ne dole sai ka san ina ne matsalar take a wani littafi kana da kalmar rasas ka rubuta in kana da karin bayani kuma karkashin wannan wurin kaga sai ka dan ja layi sai kai bayani wanda ko malamai na daga za ka suna yin wannan to Allah ya taimake mu to yanzu za mu shigo cikin karatunmu ga dangadan shi in an ka ce alƙira'at me ake nuhi da ƙira'a za mu yi ta'arifin ƙira'a abu na farko ke ustadu doktor muhammad kabir yunus a cikin littafin sadira satun fi usulin tafsir ya kawo yadda malamai sun kai ta'arifin ilmul ƙira'at ya ce waɗansu suka ce abinda ake nufi da ilmul ƙira'at ikhtilafu alfazil qur'an sassaɓawa kalimomin alkur'ani fi kitabatil huruf ta fuskan lokacin da za a rubuta haruffa za ka iske in kalima ta canza wani lokaci an gane ko za ta canzawa misali yukhadi'una allaha wallazina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum akwai wa ma yakhda'una kaga a wajen rubutu dole wancan zai zama to yana da alif wancan kuma bai da alif kenan ikhtilafu alfazil qur'ani fi kitabatil hurufi ta fuskar rubuta haruffa ko maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin kaga wagga tana da alif wannan ba ta da alif aw kayfiyatiha an gane ko kinan sai ya zamanto eh aw fi kayfiyatiha kenan ko kuma ya zamanto sassabawar haruffa wajen kayfiyarsu dan an ce kayfiya hay'ar da za a rubuta su da shi inda haruffan sun ka canza ai hay'ar su kuma za ta canza ko kuma ne yana nufin kaifiya au kaifiyatiha kina au ikhtilafi kaifiyatiha min takhfifin daga takhfif ya an ce at takhfif shine sauƙaƙawa kalma ta zamanto ba ta da shadda wa tasqilin da kuma ta zamanto tana da shadda wa ghairihi ma da wani su tasqil kaga yanzu wasu misali suna karantawa inna ma harrama alaikumul maitata abu ja'far ya karanta inna ma harrama alaikumul maitata mayyit kaga mayyit akwai shadda ko ba ka bane yawwa to wannan misali to waɗansu daga cikin malamai kamar yadda ya kawo suka sa shine ilmun bi kayfiyat bi kayfiyati ada'il kalimatil qur'an ilimi ne wanda yake da alaka da kayfiyat fuskoki hanyoyi daga kaifiya ne asalinta daga kaifa na yaya sai an kace kaifiya to daga sai an kace kaifiyat ta yadda ake ada'in kalmomin alkur'ani ba ana yadda ake karanta su in sun ce ada'i ba wai a kawo ba ana nufin karantawa domin wanda yake karantawa kamar ya kawo kalmomin ne ga malamin shi saurara mishi ko kuma ga wanda zai saurari kenan ilmun bi kayfiyati ada'i kalimatul qur'an wa ikhtilafiha tare da sabanin waɗannan kalmomin bi azwin naqila azu da ainun da zayun da wawun in an ce aza ya azu shine ya danganta asnada an gane ko bi azwin naqila ana danganta shi zuwa ga annaqila nan annaqila daga naqala ne an cira to abu ma'ana waɗanda sun ka ruwaito abin nan yana nufin annaqila ba mace ba aljama'atu naqila ake nufi wato jama'ar da suka wato ruwaito wannan ta'arifi na uku yace ilmun bi kayfiyati ada'il kalimatil qur'anil karim ilimi ne wanda yake nuna yadda ake wato sassaɓawar kalimomin alkur'ani sassaɓawar karatunsu a da mun ce karantawa min takhfifin ta fuskar takhfif sauka sauka babu shadda kenan kamar yadda ba da misali na almaita wata shididin da kuma shadda almayyita qira'a ta Abu Ja'far wa ikhtilafi alfadhil wahyi da sassaɓawar lafuzza na wahayi na alkur'ani mai girma kenan ina fata an fahimce ni eh في الحروف a cikin haruffa wannan ta'arifi za ka duba ka ganshi cikin al-mughni fi tawjihil qira'at al-ashr al-mutawatira na Dr. Muhammad Salim Muhaisin ina fata an fahimci ta'arifi na farko kuma shine na Imam abin nan az-Zarkashi cikin al-Burhan fi ulum al-Qur'an wanda muka ce ikhtilafu alfaz al-Qur'an fi kitabati al-huruf aw kayfiyatiha min takhfifin wa tathqil wa ghayrihima تعريف نبيكم علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بعزم الناقلة تعريف نينا مناهل العرفان نإمام الزرقاني ngari ku cikin littafin sa manahilul irfan to wannan dai shine malamai sun kai ta'rifi na ilm al qira'a al qira'at mun ji wannan ko yawwa to yanzu mas'alar da za mu je kanta kafin mu je wannan matsala akwai wata shubha an gane ko an ce ikhtilafu alfadhil qur'an alkarim sabanin lafuzan alqur'ani to kuma Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan kathira kina babu sabani cikin alqur'ani to nan sai mun yi hattara in kan diba cikin aljami' li ahkam alqur'an na imam alqurtubi yace abinda ake nuni da ikhtilafu alfadh ikhtilafunan sabani na ma'ana wata ma'ana ta zo ta warware ta ba ana nufin sabanin kira'o'in qur'ani ba ko haruffan shi ko wani abu wannan ba shine sabanin da ake magana kan shi ba kuma da yace walau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseeran ba yana nufin inda ga wajen Allah ba za a samu fihi ikhtilafan qalilan a'a dan a nuna maka cewa inda ba daga wajen Allah ke da sabanin ma yayi yawa amma da yake daga wajen Allah ne babu sabani ba ko kadan dan kaka tsammanin za a samu kadan ban sani ko mun fahimta ba eh saboda abubuwa ne masu hatsari musamman a wannan zamani da muke ciki mun gane ko shi yasa ilimi ne na karatu wanda ya kamata ɗaliban ilimi su san shubuhohi da yadda ake raddi a kansu cikin kowane bangare na ilimi daga cikin ilimin mukka da musulunci bincike ne mai yawa kwarai da gaske to wannan mas'ala ina ganin mun dance wani abu kanta to tunda mun samu abin da ake nufi da ilmul qira'at shin ina ilmul qira'at ya samu asali an gane ko shin shi ilmul qira'at yana da asali ko bai da asali har yanzu dai cikin dirasat fi usul tafsir malam yake cewa aslul qira'at yarji'u ila al-ahruf as-sab'a asalin qira'o'i na alqur'ani yana komawa ne zuwa ga harufa guda bakwai allati ko mu ce an ce harufa guda bakwai allati nazala al-qur'anu biha wadanda al-qur'ani ya sabka da su ina fata an fahimce domin al-qur'ani ya sabka akan harufa guda bakwai in mun ce harufan nan guda bakwai akwai maganganu a kansu amma me ake nufi da harufan nan guda bakwai to ƙira'o'i da muke da su dukkansu suna shiga cikin harufa guda bakwai domin hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa inna hadha alquran unzila ala sab'ati ahruf wannan alqur'ani an saukar da shi akan harufa guda bakwai faqra'u ma tayassara minhu ku karanta abin da ya saukaka daga gare shi akwai hadisi na ibnu abbas radiyallahu anhuma yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kala yace aqra'ani jibrilu ala harfi jibrilu ya karanta min harfi qur'ani ya karanta min qur'ani akan harfi daya faraja'tuhu sai raja'tuhu ma'ana ni sake dawo mishi falam azal astaziduhu ban gushi ba ina neman ya kara min wa yaziduni yana kara min hatta taha ila sab'ati ahrufin sai da muka kai harafi bakwai wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi in ka diba cikin sahihul bukhari kitabu fada'ilul qur'an babu unzilul qur'an ala sab'ati ahrufin hadisi na dubu hudu da dari bakwai da biyar idan wannan yana nuna cewa alqur'ani ya sabka akan harufa guda bakwai an gane ko asalin kalima ta harf tana nufin annahiya gefe gane ko gefe a nan ba Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairu yatma annabi وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين طب إذا muka duba a cikin littafin dirasatun fi usul tafsir a babul qira'at malam yake cewa wa waradat ahadithun mutawatiratul ma'na akwai hadisai waɗanda sun ka zamanto mutawatiratul ma'ana ma'ana su ta zama mutawatira domin tawatur na hadisi kala biyu ne akwai at-tawaturul lafzi akwai at-tawatur al-ma'nawi in an ce tawaturul ma'nawi ma'ana lafuzza su saba amma ma'anar duka ta tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam akwai at-tawaturul lafzi lafazin duka iri ɗaya ne ba an gane ko to tawaturul ma'nawi nan yake magana bi anna al-qur'an al-karim domin shi al-qur'ani mai gima yace qad unzila ala sab'ati ahrufin an saukar da shi akan harufa guda bakwai kidan ma'anar ta zama to mutawatira وردت أحاديث المتوا... أحاديث متواترة المعنى بأن القرآن الكريم قد أنزل على سبعة أحرف فقد وردت الرواية بذلك رواية تازون وأن كما ذكره السيوطي كما أن الإمام السيوطي فلا في الإتقان أتسمع الإتقان في علوم القرآن عن واحد وعشرين صحابيا أنقاليكو دك صحابي آه... عشرين دقائق akwai hadisi daga ciki malam ya kawo ɗansu daga cikinsu akwai hadisi na umar ibn al-khattab wanda yana cikin sahihi muslim an gane ko wanda sayyidina umar ya joni hisham bin hakim yana karatu sai sayyidina umar ya ji shi yana karatu to sai sayyidina umar bai masa sauri ba bayan ya kare sai ya kama shi yace thumma labbabtuhu bi rida'ihi sai ni ci kwalarsa ni kama wayar rigarsa ya zo da shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam naji wannan mutum yana karanta suratul furqan ba irin yadda ka koya mini ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Hisham ya karanta sai ya karanta sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka an ka saukar da ita sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na Umar karanta shi ma ya karanta sai ce haka an ka saukar da ita inna hadha alquran unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara yawwa mun gane ko yawwa akwai hadisai da dama da suke kawo shubuhohi game da alkur'ani wanda ya kamata ɗaliban ilimi su yi hattara da su kaga bayanan kama hadisin da ya zo nuna cewa in kun ga dama ku like aya da hakimun alim da alimun hakim inda ba aya ce ta azaba ba sai su tukenin qur'ani an ce mutane su yi abin da sun kaga dama malamai su yi maganganu masu yawa kan shi wasu ce a farkon an bari mutane suna karantawa kafin su fara iyawa ne an hankalta musu wasu ce a da hadisin kuma an shafe shi tunda su laraba na suna ganewa kaga in an kai zancan azaba ba su ka suna Allah ghafurur rahim daga baya an kai nasu din hadisi wannan yana da kyau yan shi'a kuma suna kawuwar hadisin Umar bin Aisha da cikin sahihu Muslim wanda yake nuna cewa abin da na farko da an ka saukar yana haramtawa na sha jariri in bai kai an ka yayi shi ba lokacin yayiwa in ya sha nuno ayyana haramta ko to go ayar da ta sauka ta nuna goma ne sha goma ne tsotsa goma mu ce sha dai na yana yiwa in ya sha ya kau da kai ya komo daga baya sai an ka bar su an ka dawo da su biyar sai ta ce su waɗannan ayoyin suna daga cikin abin da ake karantawa hamman za su ya bar duniya wannan sai in ce su ce ko wajen ahlus sunna qur'ani bai cika ba dole sai an yi raddi kan wannan a wasu bu sani ba an shafe hukuncin su an gane ko shi ne abinda ake nufi daga baya da an ka rubuta qur'ani sai ba a rubuta ba zamanin sayyidina usman radiyallahu anhu sai an ka rubuta shi akan mi akan abinda ba a shafe ba shikenan kowa ya san wannan shine wanda ba a shafe ba muna ganewa ko yawwa dan irin waɗannan hadisan ya kamata a ce an yi bincike kansu ala ayyati hal sai mu tsaya game da wannan bakin yanzu abu na gaba wanda za mu tattauna a kan shi tunda mun samu waɗannan bayanai na game da abin da shafi tara'at da akwai wani bayani mai muhimmanci shine menene bambanci tsakanin ƙira'o'i alfarko bainal ƙira'at wal riwayat wal turuku wal khilafu wal wajibu wal ja'isu an gane ko abubuwa ne waɗanda za ka iske ɗaliban ilimi suna cakuɗawa kansu in an ka ce ƙira'a sun ka ce nan cikin littafin ashamil fi qira'atil a'immatil asl qawamin na ustad dr isa al-masrawi yace i'lam ka sani anna kulla khilafin dukkan sabani na karatu kenan nusiba li imamin min al-a'immatil ashara wanda an ka danganta shi zuwa ga a'imma na qira'a guda goma za mu zo mu yi bayanin su waɗannan qira'o'in guda goma da sharadin qira'a mimma ajma alaihi ruwat anhu wanda masu riwaya sun kai ijma'in cewa an ruwaito wannan daga imamu na qira'a fa huwa qira'a za a kira shi qira'a kenan sai a ce qira'atu nafi' wa kullu ma nusiba lirawi duk abinda an ka danganta zuwa ga mai riwaya ba shi imamin mai qira'a ba intabe fa huwa riwaya sai a ce riwaya shi yasa ake cewa riwayatu warsh an nafi' riwayatu qalun an nafi' wa kullu ma nusiba duk abinda an ka danganta lil akhid an rawi ga wanda ya amso daga mai riwaya yanzu an yi kasa kenan wa in safala ko da yayi kasa fa huwa tariqun sai a kira shi tariqa kenan warsh misali sai a ce an tariq al azraq ko al asfahani muna ganewa to yanzu wannan ake wa hadha huwa al-khilaf al-wajib shine ake cewa sabani na wajibi tunda qira'at ta rigai ta bambanta fa huwa ainul qira'at shine zatin qira'o'i an gane ko war riwayat da riwayoyi wa turuq da hanyoyi wannan sabanin shine ai in babu shi ai babu ma qira'at ke shine zatin su ke bi ma'ana anna al-qari'a mulzamun bil ityan bi jami'iha kenan shi mai karatu wajibi ne ya zo da waɗannan huskokin gaba ɗaya inda talaqqil qira'a lokacin da yake karɓar qira'a falau akhalla bi shay'in minha in ya saba ma wani abu daga ciki bai zo da shi ba udda zalika za a kira shi naqsan tawaya ce fi riwayati a cikin riwayarsa domin dole sai haka muna ganewa yadda yadda an ka karɓo ta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka zaka karanta ta eh kuma baka zo ka ce tajwidi bid'a ne ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da tajwidi ba a shi tajwidin manzala sallallahu tajwidin ya karanta musu qur'ani mun gane ko abin da yasa an kai tajwidi daga baya saboda mutane ba su iya karatun alqur'ani san ka'idodi sai an ka cicciro ka'idodin nan in an ce maka annunul mushaddada hukmuha alghunna nunun mai shadda hukuncin ta gunna biyan ka karatun qur'ani biyan ka rigi duk inda take sun qur'ani haka ne hukuncin ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن نون المشددة حكمها الغنة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس الناس نون المشددة حكمها الغنة دون إن في القرآن da haka wannan ba bid'a bane in baka iya baka nemi wanda sai ilimi na karatu alqur'ani ya koya maka ka bata maka lokaci saboda duniya yanzu an riga an san gaskiya ko ka ce wani sabon karatu na ko shirme na wannan duk hayaniya ce kake yi gan baka bakan ka wahala kai yaki da gaskiya gashi nan bakin mutum na zuwa yayi na farko a kasan makka ba kuma sai kai shi ko larabci bai shi yanzu wanda yayi na farko a izu 30 dan kasar somaliya ne a saudiya ko bai jin larabci ko taho in ka shiga da larabci bai sani ba abinda ba shi to in ka shiga shi yasa in an ka mai tambaya malamin shi na zai fassara mishi abinda an ka faɗi da larabci zuwa yaren su na kasar somaliya sannan ya fara karatu na wata rana na ziyarci inda an kai kira'a ta musabaka ta kasar libya ta duniya to wani ana son a gyara mishi cikin masu karatu ya karanta fata'ala Allahu al-maliku al-haq ba daidai ba sai malamin ya ce mai qul fata'ala Allahu al-maliku al-haq sai ce qul fata'ala Allahu al-maliku al-haq hadda malamin sai ne da ne eh bai jin larabci ita qul din kace ne amma shi bai fahimci wannan ba ya aza qul din tana ciki muna ganewa to wannan kenan to akwai abin da ake ce ma alkhilaful ja'iz cikin ilmul qira'at wa amma alkhilaful ja'iz fa huwa khilaful awjuh allati ala sabil at-takhyir shine sabani wanda akan zabi yake ka aujuhul waqfi kamar fuskoki misali na tsayawa na alal ala aridil aridil sukun akan madda aridil sukun madda aridil sukun yana da fuska guda uku ko ka tsaya akan shi tamudduhu harakatai ni ka ja shi biyu ko hudu an gane ko arba harakat ko sit harakat misali ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بيو هدى للمتقين هدو هدى للمتقين شدة كاغونغ جائز أما انتبه in ka ja na farko da biyu to duk wannan karatun da ka yi duka biyu biyu za ka ja irin shi in ka ja na farko hudu duk irin shi hudu za ka ja su in ka ja na farko shidda duk shidda za ka ja su dan an ce mai ja'iz ba ana nufin ya halatta ka cakula ba muna gane wannan to daga cikin mas'alolin da suke da muhimmanci a muqaddima ta wato ilmul al-qira'at akwai matsalar ke da alaka da wannan shurutul jam'il qira'at shin ya halatta hada qira'o'i ko bai halatta ba sannan abu na biyu ni ake nufi da al-ahruf as-sab'a da an kace unzila al-qur'anu ala sab'ati ahruf an gane ko waɗannan mas'aloli mas'aloli ne guda biyu masu muhimmanci kwarai da gaske ga wanda ke sun yi jam'o bainal qira'at kamar qira'a biyu ko fiye da biyu ri'ayatul waqfi wal ibtida ya kiyaye da inda zai fara da inda zai tsaya an gane ko na farko ba za a saba ma'ana ba na biyu in ya zo ya tsaya to sai ya kai daidai wurin da dace ya tsaya sai shi tsaya domin wata kira'a inda ya dace a tsaya wani wuri ba nan da dace a tsaya wata kira'a din ba kenan sai ya zo ya tsaya cak da kira'ar da yake fara karatu sannan ya kawo ta biyu sannan ya kawo ta uku inda sabanin kira'a ce yake wa husnul ada ana son kuma ya zamanto yana da kyakkyawan karatu al'ada na ana rufin karatu ma'ana ya iya karantawa ta inda lokacin da zai karatu haruffa suna fita yana bin ka'idodin tajwidi wa adamu tarkibi kuma a tarkibi da an ce tarkibi ma'ana a ɗauko wagga ƙira'a a cakuɗa ta tare da wannan a'a sai an karanta an tabbatar da wannan ƙira'a ta hita sannan sai a ɗauko wata amma ba ka ɗauko wagga ƙira'a tun baka kai inda za ka tsayawa ba sai ka ɗauko ka ɗora saman wata bayan hakan muna ganewa ko yawwa to shi yasa sannan kuma sun ka ce amma ri'ayatu tartibi kiyaye tartibi misali ƙura kun san za ku ga malaman da sun kai tarifi cikin ilmin ƙira'at sai su gabatar da wani ƙari to cewa dole sai ka fara da wanda wani ya fara da shi waltizamu taqdimi qari'in bi ainihi fala yushtaratu a ce a'a dole sai ka fara da wannan ba dole bane in dai ka san qira'at kin duk wanda ka fara da shi duk ɗaya ne amma bayan ka tsaya daidai wannan sai ka kawo wannan daidai wannan sai ka kawo wannan kuma ba dole bane yadda duk tsarin da ka bi wannan abin nan to imam sakhawi ya kawo magana cikin jamalul qurra na cewa khaltu hadhihi alqira'at بعضها ببعض خطا ولا يجوز kenan khalt qira'at a cakuda su bai halatta ba wanda yau in kun diba kuma mutane mu wanda suke ba mu sallah wasu suna da irin wannan dabi'a sai shi karanta da warshi ya fara da warshi ya ce maliki yawmiddin can gaba kuma shi hada da wata qira'a musamman hafsu da warshi da suke su ne suka shahara a nan yankunan muna ganewa ko ba a haka nan a'a in dai karatu zakai cikin sallah qira'a guda zaka dauka wanda babi ne na ilmantarwa shine ake yin aljam'u bainal qira'at to ibn al-jazri yayi ta'liqi akan wannan magana ta imam as-sakhawi yace as-sawab indana at-tafsir magana da yace kuskure ne kamar za a yi tafsiri yanzu yace fa in kanat ihda al-qira'atayn murattabatun ala al-ukhra fal man'u min dhalika man'u tahrim idan wata qira'a ta zamanto murattaba ma'ana kenan jeranta ta za a yi idan an ka cakuɗa su ma'ana za ta canza to bai halatta ba kaman ya qara'u fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin bi raf'ihima kaga in ka ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatun to ai ba san fa'ilin ba duk ka kasu matsayin fa'ili aw nasbuhuma ko ka ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin duk ka mai da su nasba ina maf'ulun bihi kaga wannan bai yi ba don saboda nan ka cakuɗa kira'o'in kuma ma'ana ta canza an gane ko ya ƙara wani bayani amma wannan misali da muka bayar ya isa wa amma ma lam yakun kadhalika in ba irin wannan bane yace to fa inna nufarriqu fihi bayna maqamir riwayati wa ghayriha za mu wanta tsakanin riwaya da wanda ba riwaya ba fa in qara'a bidhalika ala sabilir riwaya idan mutun ya karanta haka akan sabilir riwaya ma'ana ya canza ma wannan wasali ya hada wannan kira'a da wannan kira'a a matsayin riwaya yake nufi ya ce to lam ya bai halatta ba min haifu innahu kadibun fi riwaya ƙarya ce tunda ba haka manzo Allah sallallahu alaihi karanta ba ya ce wa in lam yakun ala sabilin riwaya in ba akan sabilin riwaya bane yake nufi bal ala sabilin qira'ati wat tilawa akan qira'a ne zai yi ko tilawa fa innahu ja'izun sahihun maqbul in mai haifu tilawa ne ka karanta ga kira'a in ka kare ka ce wani ya karanta da kaza wani ya karanta da kaza koko in ka karanta da wannan wajhu sannan ka ɗauko wannan ka ɗora sannan ka ɗauko wannan ka tora karatu ne zaka yi don ta'alimi wannan ibnu jazari ya ce babu nufi ala ayyati hal dai nan abin da nake son in ce kun ji sharuɗa guda hudu na farko ri'ayatul waqf wal ibtida na biyu husnul ada na uku adamu tar tarkibi an gane ko nan guda hudu sun ka ce amma nan kamar guda uku ne nake gani ina fata ana fahimta ta to yanzu kafin mu je nukta ta gaba shine za mu bayani kan arkanul qira'ati sahiha shi an ce qira'a sahiha ce kamar da yake cewa qira'a wadda ake karanta da ita mutawatira don sharadin qira'a ta mutu ba wai sahiha ba kadai mutawatira ba ina fata an fahimci kalmar sahiha ibn al ya yi amfani da cikin baitutuka amma malamai suka ce nan ingancin qira'a tawatur yake nufi domin ita ita qira'a ba a karba a ce riwayatul ahad mutawatira ce ba sani ko mun fahimta ba wanda yan qur'aniyuna suna da wata aqida ta inkarin hadisi su ce an ce an fulanin an fulanin an fulanin ko ba haka ba to waɗanda sun ka kawo mana qur'anin nan sahabban nan suna sun karwato wani hadisi in ka ce baka karba hadisi kenan ba karɓa alkur'ani muna gane ba ko to don haka siha ita kaɗai ba ta isa shi sauɗin su malamai sun tafi cewa nan da ya ce sahiha yana nufin mutawatir akwai sharuɗa guda uku da ake bukata in an ce wannan kira'a ce mutawatira in ba ta cika waɗannan sharuɗa guda uku ba ta zan ta zan kira'a shadda duk da yake suna da kira'a ahad cikin al-itqan fi ulumil qur'ani babu suyuti ya kawo akwai kira'a mutawatira akwai ahad akwai mashhura amma dai duk inda ta kai ta kawo in ba ta cika sharuɗi uku ba ta hita daga cikin kira'a da za a karatu da ita wancan taqsim ya kawo shi ne akan taqsim al-ilmi saboda wani lokaci kusan malamai suna bin abu sun bi shi su mai filla filla in ji abin nan to waɗannan sharuɗa ga su guda uku na farko an tuwafiƙa al-lughata al-arabiyya ita wannan kira'a ta dace da yaren larabci bi wajhun min al-wujuhi ko da ta wata fuska daga cikin fuskokin yaren larabci sawa'un akana afsah shin wannan wajhu din shine afsah mafi fasaha aw fasihan ko ko ba mafi fasaha bane amma yaren larabci ne wanda yake fusha ne mujma'an alaihi an yi ijma'i cewa larabci ne an san shi larabci ne laraba sun yi ijma'i akan shi kakka hudu ba cewa babu shi a larabci aw mukhtalafan fihi ma quwwati ko ko ayi sabani amma wannan wata hudin yana da karfi a cikin yaren larabci ma'ana in ka samu wata kalima cikin alqur'ani an kace qira'a ce to ko ya zamanto shine mafi fasaha tunda akwai yaren yaren quraishawa qur'ani ya ciro daga dukkan kabilu ko kuma ya zama to a'a ba daga Quraysha bane amma wata kabila ce mai fasaha daga cikin Larabawa an yi ijma'i akan haka ko ko an yi sabani amma sabanin da an kai wancan bangaren yana da karfi wanda alkur'ani ya zo da shi eh an ka samu kalima larabcinta ba afsahu bane ba mafi fasaha bane ba fasihi bane wanda an kai ittifaki akan shi ba wanda an kai sabani ne akan shi ba kuma bai da ƙarfi to kuma qur'ani ai bai zuwa da magana mai rauni kuma ya zamanto ana iya i'rabin ta domin duk in ya zamanto an ce qira'a ce kuma ba a i'rabin ta ba larabci bane don Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan dole ta fuskar nahwu da ta fuskar sarfu da ta fuskar balaga shi duka a same shi shine gaba balma wannan da suke kawowa sai mu ce duk abin da qur'ani ya zo da shi in dai ya tabbata manzo Allah sallallahu ya karanta da shi ba mu mazanci a ce mai ma zancen fasaha ko kaza ko kaza ya an riga an kai karshe wanda suna kawo shi ne min bab saboda wasu aujo sai a ce yanzu laraba ba su amfani da su to amma ai laraba wanda magana da fusaha yanzu babu su kuma tunda Allah ne ya magana da shi kenan yana nuna cewa wannan bai ma a kira shi fasih ba sai da a kira shi afsah muna gane ba yawwa sabani ne da ba da bai mun gane wannan da kyau yawwa arabiyya kenan shi yasa sun kace an tuwafiqa al-lughata al-arabiyya asalin shi an tuwafiqa al-qira'atu al-lughata al-arabiyya na farko kenan sharadi na biyu sun kace an takuna muwafiqatan li rasmi ahad al-masahif al-uthmaniyya ya zaman to ta dace da rubutu na masahif al-qur'ani da Uthman ya rubuta walau ihtimalan ko da ihtimali ne ma'ana zaman to kaddarawa za a yi kun san manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya bar duniya ba a hada alqur'ani wuri ɗaya ba jam'ul qur'an ala ahdi abubakar aka fara shi an kaso a samu sabani tsakanin sayyidina umar da abubakar sayyidina abubakar yake cewa ya za a yi abin ya abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba in ka diba cikin littafin ulumul qur'an cikin al-itqan cikin manahil al-irfan da sauransu duk zaka ta ganin irin wannan tarikh tadbin al-qur'an haddai ya ci nasara dai sayyidina abubakar da ya tsaya nazari ya gane alkhairi sai aka hada al-qur'ani wuri daya da an rubuta shi ne aka saurana akan dutsi dutsi irin wannan da ake rubutu akan shi mai kamar allo saurana akan al-likhaf shine kamar abin da binu takardun da binu ganyen da binu an gane ko saura yana akan fata irin fata da ake rubutu akan ta almuhimmu dai sai aka hada shi wuri daya da aka hada alkur'ani yana nan wuri daya zamanin sayyidina Uthman sai matsala ta samu an tai wajen yaki wanga shi karanta da kuka kira wanga ce wannan yayi kuskure sai Hudhaifa ibn al-Yaman ya ce ma sayyidina Uthman adrik amr hadhihi al-umma kai kokari ka rishi al'amarin wannan al'umma gasu yi sabani cikin alkur'ani kamar yadda ahlul kitab suka yi sabani a cikin littafin su sai sai na Uthman ya tattara yasa aka tattaro mahaddata alkur'ani ga Zaid bin Thabit wanda an kaso shi wannan aiki daga farko ya kiya daga baya ne yarda za a yi wannan aiki ta da shi har yake cewa da an kallafa mai in dauko kwalalin dutsi kamar yanzu an irin babban dutsi haka a ce in dauko shi daga wurin shi kasan dai ɗan bai dauka babban dutsi na wani gari haka a ce ka dauko shi yace da na ga ya fi mini sauki aka zo dole ko wuce qira'a aka bita to wannan rasm al-Uthmani ana danganta shi ne zuwa sayyidina Uthman sai aka rubuta alqur'ani wasu riwayoyi suna nuna kamar guda biyar ne da an rubuta alqur'anan bayan an yi ittifaki akan su ko an tabbatar guda aka bar shi Madina guda aka tura shi Makka guda aka tura shi abin nan Basra kasar Iraki guda aka tura shi Kufa guda aka tura shi Dimashq Suriya ina fata ana fahimta ta yawa wasu ma suna cewa qur'anin ko shidda ne in ban manta wasu ma suna kai shi guda ko bakwai ne na dai manta to in ya zamanto qira'a bata dace ba da rubutun sayyidina Uthman radiyallahu anhu ba ta dauka shi ba yadda za a yi rubutun ya dauke shi an gane ko to wannan ba kira'a ba ce tunda abinda sahabbai na sun kai ijma'i a lokacin su sun haddace qur'anin domin sai an kawo na har daga kai sannan kuma ayi amfani da wanda an ka rubuta kenan biyu sun kai aiki su to in ya zama to kira'a bayyuwa rubutun sayyidina Usman ya dauke ta to kenan ba qur'ani ce wanda duk qur'anan da Usman ya rubuta wadancan guda bakwai din a tarihin duniya suna cewa babu su sai guda kacal an ka samu shi kadai ne ya saura to shi kuma gudan da ya saura mala abdullahi shi na kasar turkiya tun da kasar turkiya ita ce daula ta karshe ta musulunci wadda ta yi karfi capital da da saudiya da kasashen larabawa da su falastin da su misra duk karkashin turkiya suke babbar daula uthmaniya ba daular uthmaniya ta sokoto ba ta sheikh uthman bin fodi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin daula uthmaniya ta turkiya wadda in mun ka duba hannan agadas ita ce an gane ko sarki yunusa da an ka turo wanda agadas an samu sabani kan wanda zai jagoranci an kasa samu kowa bai yarda wani zai jagoran wani to sai aka tura babbar daura ta musulunci a wani lokaci tana turkiya sai suka ba da wakili wasu sun ce dan sarkin na sun ce wakili shi zo sai zan sarki an gane ko shi yasa agadas akwai wani karce suna na istanbuliya shi istanbul yake na ai daga istanbul na eh shi yasa ba ai lokacin da erdogan ya zo zamanin tanja ai sai da ta yi agadas eh asalin wannan masarautar ta turkiya ce ma'ana daga dan turkiya ne wannan family ke tun da kowa ya yarda da wannan lokaci su yi jagoranci to ya almuhimmu dai ban son in ja dogon bayani saboda ba kan shi muke karatu ba wannan qur'anin cikin qur'ani na Usman shi kadai ne ya saura wanda an ka samu dama da an ka rubuta alkur'anin guda shidda ƙur'anin guda wanda a nan zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam tunda kwafa ne aka yi ba sani ko muna fahimta ba dan mu gane kwafa ne aka yi zamanin sayyidina Uthman sai aka bada shi zuwa ga Hafsa matan manzo sallallahu alaihi wa sallam to an ce nata wannan din ina ganin daga baya kona shi aka yi tunda waɗancan suna nan to shi wanga gudan da ya saura ƙasar Turkiya su suke rike da shi tunda suna jagorantar ƙasashen musulmai yanzu a ƙarshe-ƙarshen nan sai aka ji tsoron yahudawa an san Allah shi ke tsari ƙur'ani ba wanda ya sai taɓa alƙur'ani amma mu tana yawa Allah zai sanya mu zama to sababi ko ta fuskar rubutu ko ta fuskar har da cewa mu zan sababi na tsari alƙur'ani to sai suka yi ƙoƙari wannan ƙur'anin da ya saura sai suka sa aka yi fotokofin shi da aka yi kofin shi manya-manyan masana na duniya da jami'o'i na duniya sai aka tuttura musu nusa guda-guda saboda turawa ko wani suna game kai da shi ko don ya sace ko aje a kunna ma wurin wuta ko kuma kaddara ma ta zo abin ya kone so sai aka yi kofin shi akwai wani da ya zama shugaban jami'a ta jami'ar islamiyya ta sayi ina ganin ahmad amin ake kiran shi mutumin kasar chad ne ya zama shugaban jami'a ta sayi lokacin da muna libya muna karatu ya je da da nuska guda wadda an kai fotokofi aka bashi na duba tana gani an gane ko yawwa to shi yasa in dai qur'ani an ka ce za a karanta kira'a ce kuma bata dace ba ba yadda za a yi rubutun sayyidina usman ya dauke ta to ba kira'a bace wannan shine sharadi na biyu muna ganewa kamar qira'at qalu ittakhadha Allahu walada a cikin suratul baqara imam ibnu amir ya karanta qalu ittakhadha Allahu walada an gane ko imam ibnu amir sauran kuma sun karanta wa qalu ittakhadha Allahu walada to kaga wawun din wawul atfi ce shafe ta babu matsala wa qalu sun ce qalu takhadha Allahu walada sun ce wagga tana nuna maka kamar yanzu misali ai da ji ka san ba magana wurin yanzu an ce qalu takhadha Allahu walada ai an san an kare wata magana ce an ka shiga wata magana kuma an sa wa qalu takhadha Allahu walada kuma ta dauka babu matsala atafina akan wata katobara da sun kai ga wata katobara kuma ko da ba a faɗa ba in kalu ta kallahu dan kasan ba ɗaya na ba da abin da sun ka faɗa wancan kinan kasan da wata magana ta an ka tashi zuwa gari ta mun gane da kyau irin wannan yana da yawa kamar kuma faɗar Allah subhanahu wa ta'ala fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir a cikin suratu ali imran an gane ko imamu ibnu amir ya karanta wato ja'u bil bayyinati ya karanta wa bizuburi an gane ko yawwa wa bizuburi ya karanta wa bizuburi sannan kuma wal kitabil munir duk da yake ɗaya daga cikin ƙura masu riwaya daga gare shi hisham shi hisham ma da ba'un bi ya karanta an gane ko masu riwaya daga shi ibnu amir akwai hisham akwai abdullahi ibn zakwan to shi hisham duka wuraren duka waɗanda kalmomi guda biyu ya karanta su da ba'u kenan ja'u bil bayyinati wa bil zuburi wa bil kitabil munir amma shi abdullahi ibn zakwan shi karanta ja'u bil bayyinati wa bil zuburi wal kitabil munir sauran qura sun karanta ja'u bil bayyinati wa zuburi wal kitabil munir a cikin suratu ali imran kaga in baka san qira'ata ba ka zo ka iske ko wani ya karanta ko ko ka dibi wani qur'ani kaga an kawo wani harafi an kara shi baka sani ba cap sai ka zabar ka ce wannan kuskure an kai muna ganewa kamar qira'ata maliki yawmiddin da maliki yawmiddin ta ga ba'un din ko ba a rubuta da ita ba ai rubutun yana daukar ta tunda ana iya rubuta ta haka ne ko ba haka ba yawwa yanzu kamar qira'a ta maliki yawmiddin da maliki yawmiddin in muka duba imamu asim da imamu kisa'i da imamu yaqub da imamu khalaf khalaful ashir su sun karanta maliki yawmiddin sauran qurra sun karanta maliki yawmiddin ko ba haka ba babu wata matsala domin an ka rubuta maliki yawmiddin in ka to da karanta maliki ai ana isa alif kenan rubutun sayyidina usman yana daukar muna ganewa sharadi na biyu kenan sharadi na uku wa thalith at-tawatur قراءة زمنتو متواترة وهو أن يروى القراءة أن يروي القراءة جماعة وأن ذا سوى رواية وأن قراءة جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب بدأ تبقى يوابا أتي سني غميتك يكون باكي أي أكن كريا أم مثلهم زواغا تمكسو وهكذا هكني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هزواغا منزان الله صلى الله عليه وسلم بدون انقطاع في السند كما سند بينكيوا sun ka ce gaira an nabna aljazri tare cewa shi ibn aljazri yara anna shart al-thalith wa sihhatu sanad sanadi kawai ya inganta an gane ko bi an yarwa al-qira'at al-adl al-dabit ko da mutum adili mai dabt guda ne ya riwaya an mithlihi min awwal sanadi ila akhirih ko da mutum guda guda ne zuwa har zuwa karshen sanadi hatta yantahi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa takunu al-qira'atu ma dhalika mashhura inda al-a'imma kuma qira'atu zamanto ta zamanto shahararra wajen a'imma nan yana nufin ba a imma na imam malik da shafi'i da abu hanifa ba da ahmad bin hanbal nan a imma na rufin a immatul qira'at hada sha'an na wannan sha'ani na qira'at ad-dabitin lahu sai hatu sanar kawai ce amma dai zance mafi inganci ta wato to kamar yan qur'aniyun an gane ko da suke inkarin sanadi su ce hadisi an fulani an fulani an fulani shi kan shi qur'ani shi da wannan asalin shi ƙur'ani Allah ya yi magana da shi kuma kanan bane jibrilu ya karɓo shi daga wajen Allah ya kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga daga Allah sai jibrilu min Allahi ila jibrilu wa min jibril kaga ni to yanzu kuma manzo Allah sai karantar da sahabban shi dubbai ne su kuma sun ka karantar da tabi'i na dubbai ne tabi'i na sun karantar da tabi'i na dubbai ne haka an ka kama yi ya kawo zamanin mu kidan su asalin kira'a namu jama'a na zamanin mu sun karanta daga jama'a dubbai da ta gabace ta yanzu mun zamu iya cewa jiluna akhadha an jilil ladhi sabaqahu an jilil ladhi sabaqahu an jilil ladhi sabaqahu an jilil ladhi sabaqahu an jilil ladhi sabaqahu an ittabi an tabi'it tabi'ina عن التابعين عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال الله عز وجل to kai dan kai dan qur'ani yuna Allahumma amin kai dan qur'ani yuna in ka haka ko qur'ani ma kai kada ta kai tunda waɗanda sun ka kawo hadisin sun ka kawo qur'ani to ni ne na bara bara muna ganewa dole ne mu tashi tsaye mu ingantaccen karatu wayayyen karatu wannan karatu na shubahat kin zaka samu mas'ala sun yi dubu ba zancin dubu na ba ash-shubahat al-muta'alliqa bi ilmi al-qira'at ash-shubahat al-muta'alliqa bi ulumi al-qur'an wa tarikh al-qur'an al-shubahat al-muta'alliqa bi tafsir al-qur'an al-shubahat al-muta'alliqa bi sunnah ash-shubahat al-muta'alliqa bi ulumi al-ala سواء اللغوية أو الشرعية الشبهات المتعلقة باللغة العربية وعلومها الشبهات المتعلقة بالشريعة الإسلامية shari'a kuma tana da fannoni daban-daban in ka tashi abin yana da yawa shin mun gane to yan uwa sai mu karanta baituttukan da ibn al-jazri ya kawo ibn al-jazri yake cewa abin nan fa kullu a cikin tayyibatun nashr fa kullu ma wafaqa wajhu nahwi dukkan qira'a ya zamanto ya kamar duk qira'a ko wajhu ko kalima ya zamanto wafaqa wajhu nahwi ya dace da wata fuska ta nahwu bai ce lugawi ba domin da nahwu da lugha duk ana iya dauka in babu nahwu ai ba zai taɓa yawan wata zallarucin ba wa kana lirrasm ihtimalan yahwi kuma ya zamanto daga rubutu na Usman da yace rasmu yana nufin rasmul Usmani rubutun Usmani yahwi yana dauka shi ma'ana zai zai iya dacewa da shi wa sahha isnadan kuma sanadin shi inganta su kuma malamai sun ce zamanto mutawatir yace to huwa alquran wanga shi aka kira qur'ani abinda ya hada wanga sharuɗa guda uku kaga da yace fa kullu ma wafaqa wajhu nahwi shine an tuwafiqa al-lughata al-arabiyyata bi wajhin min al-wujuh kenan an tuwafiqa al-qira'atu al-arabiyya bi wajhin min al-wujuh wa kana lirrasm ihtimalan yahwi an takuna muwafiqatan lirrasm ahad al-masahif al-uthmaniyya wal ihtimala wa sahha isnadan shine sun ka kawo at-tawatur shi ko sun ka ce ibn al-jazari ya tafi cewa wato ana iya ɗaukar sihhatul isnad yace to fa yace huwa al-qur'an wanga shi aka ce ma qur'ani fa فهذه الثلاثة الأركان ودنك سوء الركن نيقدا أكو وحيث ما يختل ركن الركن يقدا يلوغ جيكو بأسامي شبا يتشتو أثبتي كتبتر شذوذه كتيمة ونن قراءة شاذة nan shadda a wajen malamai ilmul qira'at ba wancan ba irin na malamai a ce mashhura da ahad tunda sun babbasa su ko aziza ba wannan ba a'a wannan qira'a ba bai halatta ai karatu da cikin sallah ba hasbit shududahu lawannahu fi sab'a ko da cikin qira'atu sab'a an ka samu wanda ba su cika wadannan rukunai uku ba to ba qira'a ce sahihiya ba nan yayi mubalaga ne don qira'at cikin wadancan sab'a da kuma qira'atul ashr duk sun cika wadannan sharuɗa mun gane wannan ko sai ka hada ta wannan baitutuka fa kullu ma wafaqa wajhu nahwi wa kana lirrasm ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa alquran fa hadhihi thalathatu alarkan wa haythu ma yahtallu ruknun athbiti shuhudahu lawannahu fi sab'a kenan waɗanda su ne sharuɗa uku wanda kira'a take tabbata da su a ce wannan kira'a ce mutawatira daga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ‘yan uwa wannan shi ne ƙarshen mu ta farko da za mu yi game da ilmin kira'at da taujihul kira'at dole sai an yi muƙaddima ta biyu ga alamu sai a zo akwai sauran nukat muhimma da ya kamata a tattauna kansu domin sai mun zo mun yi bayanin me ake nufi da alkur'ani ya sabka akan haruffa guda bakwai shin haruffan nan guda bakwai su ne kirawo'i guda bakwai kuma an ce kirawo'in da sun ka inganta shin bakwai ne ko goma to me ake nufi da shi akwai bayanai karkashin wannan insha Allah ta'ala darasi na gaba za a warware wannan abu na biyu bayan mun yi bayani kan wannan mun kawo maganganun malamai muna buƙatar mu san kira'o'in nan guda goma da wace kira'a ce da wace kira'a ce da wace kira'a ce abu ne mai muhimmanci muna gane ba yauwa akwai kuma bayan wannan sai mu zo mu ga ƙa'idodin da ake bi wajen taujihin ƙira'a a ilimin tafsiri da kuma yadda ake taujihin ƙira'a a ilimi na larabci ko na hau ko safu ko balaga da kuma yadda ake taujihin ƙira'a da ilimi na balaga ƙa'idodin da ake bi to kaga sai a shiga in Allah ya so kuma in muka kare mukaddima mu ɗauko tun daga bakara qira'at nan sai mun dangane har zuwa nasi da izinin Allah subhanahu ta'ala. mun gane wannan abu na ƙarshe wanda ya kamata in tunatar wanda nayi mantuwa farko farkon karatu ban kawo shi ba akwai littattafai guda biyu da nimmanta ban faɗa ba waɗanda suna da muhimmanci a ce an yi bayan an ƙara da su an gane ko wanda yake karasun karatun wannan fanni da taujihul qira'at akwai wani littafi na manta cikin littafin farko ban kawo shi ba al qira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam na ustaz al-sheikh al-doktor Umar Salim Bazumul na kasar Saudiya wanda littafi ne doktora ce rubuta akan wannan sai dai in kana son ka amfana da shi bai bi jerin alqur'ani ba abuwa bai bi kai sai ka koma inda ya kawo fihrasul ayat sai ka duba in ayat ya kawo ta yayi taujihin qira'a wannan wuri kaga sai ka rubuta a safha kaza da za ka ce ka bi littafin wahala za ka sha amma da za ka koma cikin fihir sul mawdu'at kaga kalmar rasa ɗaya za ka ɗauka wannan aya ta cikin suratul bakara a shafi ka za ka kawo ta sai ka koma daidai wannan shafin sai ka rubuta amma ka tabbatar da yayi taujihin ta an gane ko sai ka bi karshen ka cikin awa uku ka kare eh tunda ayoyin na za ka bi daidai inda ya kawo taujihin aya amma in ka ce ka bi risalat sai ka karanta ka kai inda ya kawo ayat sannan ka koma wahala za ka sha amma in ka koma cikin fihir sul mawdu'at wanda da dama rasa'il galibi haka ake musu littafan da kuma an kai kan abuwa in ai musu fihi rasul ayat ka huta in ba ai musu ba kuma dan sai dai ka rungumi kaddara ka koma ka karanta in inda ya kawo ka koma ka ce ka abin mun ji ko wannan littafi mujalladi biyu ne ni dai taba'ar da take hannuna alqira'atu wa atharuha fi tafsiri wal ahkam littafi na biyu mushafu tawjih alqira'at al-ashr wa kashfi asrariha al-balaghiyya wal i'jaziyya wani malami ne da ake kira doktor yasir an gane ko muhammad musa doktor yasir muhammad musa wanda littafi guda ne kuma shi bai da matsala domin jerin alkur'ani ya bi kenan kaga baka da matsala kuma mujalladi ɗaya ne in ka same shi kaga lahiya launi da haka waɗannan littafai su ma suna da muhimmanci to nan ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala sai gobe idan Allah ya kai mun rai in akwai rayuwa Allah ya kaddara sai mu zo mu karasa bayanai kan muqaddima ta ilm na alqira'at kafin a shiga cikin karatun ilimin gadan gadan abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh